إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما أطلق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبلاله العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالظفر وقال الذين كفروا وإن سكا كافر في كافرين معنا سكا شيء هل يودي سنة تكاو شبهه يوسف shekani kana kan abinka na gaskiya kullum sai ya fito ma da wata magana da so yake jefa ma wasu wasu ko so yake jefa ma shakka yana daga abinda da aka sufaye suke cewa ka gudau wa minkiri fiye ga gudun da za ka yi wa zaki zaki ya fiye ka aljanna za ka je minkiri ko in ya jefa ma wata kalmar zuciyarka sai ko kwanto tafiyar shekara miliyan sai ka rubuzo yanzu yanzu saboda tafiyar electric ce sirrul qalbi ne والصيب في منهجنا التجاني مداره بالقلب لا الأبدان موسو ما تفير الجكيبا تفير سير القلب إلى حضرة الرب تفير الزوجي عشي تو يلا أبا jirgin ƙasar nan da yake tafiya da elaftu na ƙasashen turai Allah ya kiyaye in ya haɗa da abin baki saboda gudun da yake duk gaba da to kai ma tafiya ce kake ta zuciya zuciyar nan ba ta da ƙashi ake cewa ko da an ɗan jefa ma wata magana ta shakka yanzu yanzu ya ruso imaninka duk gaba ki ɗaya sai ka ƙara kaftu sai ka ƙara dawa farko sai ka ƙara salatin faci da yawa kafin ka kuma koma wajen nan da aka mutane suka gudu wa mutum ba ce bari je idan ji abin da za su faɗa ka ɗanɗana duk gaba ki ɗaya ka ɗanɗana mun je wani taro wani ya faɗo wata kalma cewa maulidi ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a isra'i da ya tafi da ransa ya tafi ba da jiki ba sai na ce a uzbillah duk malaman Allah na kirki sun ce da ransa da jikinsa ya tafi ce wannan malami bai san ba wannan malami bai san ba ainihin duk littattafan ɗan jami'a ya da na duba su don na ga na ce ai gashi nan garin farauta an farauce ka ai dama na san wannan magana ta ce shi kadai ya faɗi wannan magana a cikin malamai ya ce annabi da ransa inda tafiyar zai ce dukkan mu muna yi me yanzu da na tuna wata ƙasa da na taɓa zuwa gani na je to ne ya faɗa da ran tuna al'arshi ma gani da rai amma amma an jiki ya ke tafi to a ce annabi da ransa da jikinsa shine babban burgewa ai dama na san wanda ya faɗa ki ga ina garin da kane kan lissafin kare wannan malami bai san ba shi ba da Allah ya fara wannan farko to to da yawa masu leƙe leƙe ce suna leƙa lissafan mun kirai don su gano wata magana da ko kuma muna ji daga nan bai sani ba sai ya ɗau magana shi ma ya dinga faɗa duk gaba gida to ga shi na abubuwan da yadda suke ta faɗa wa ƙara zarjina kafaru kafirai suka ce laula halla me ya hana nuzila alaihi alquran ba a saukan mar da qur'ani ba jumlatan wahida kan gaba ɗaya qur'ani ya kawo gaba ɗaya amma sai a dinga kawo ɗan ayoyi guda biyar ko kaza ya kawo sura kaza kaza an kawo ayoyi biyar an kawo ayoyi biyar ana kawo aya ɗaya ma ana kawo da haka suka ce wanda ya haddace qur'ani da biyar biyar biyar biyar in Allah ta ba zai ji a wannan ba wanda yake hada da sun ni da je ta yi mai zarubu ya je amma wai mu dai manya dai wanda kwakwalwa ta riga ta ɗan yi sanyi to da biyar biyar biyar duk abin da ka ta ce da biyar biyar biyar biyar sun ce ba zai zube ba kwarai da gaske to me yasa za a dinga kawo shi a rarraba haka sura aya sura a saukar da shi ma jumlatan wahidatan gabaki ɗaya duk gabaki ɗaya a tauratu a taura balagana annaha nazalat jumlatan wahidatan labari ya zo ai ta ba mu labari a sauran saukar da ita gaba gida wal injilu kadhalika injila ma haka wa zaburu kadhalika zabura ma haka wa hadha alquran to me za wannan qur'ani ya ci shi a shi a shi a yake zuwa kadan kadan kadan wa kadan kadan zai wala yanzu marratan wa dan ba zai sauka jumla guda a lokaci guda daya ba ya Allah ya ba su amsa كذلك لنثبت به فؤادك Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce yanda ka gani din nan qala Allah Ubangiji ya ce kazalika anzalna mutafarrika mun saukar da shi ne kaɗan kaɗan din nan a rarrabe zai sabbita bihi fu'adaka dan mu karfafa zuciyarka dan kai ma ka gama haddace wancan wancan yazo ka gama sanin karatun wancan wancan yazo ka amma yanzu da Qur'anin gaba ɗaya ka sa a gaba ai kaga shan wuya da yanzu duk wanda zai sa Qur'ani gaba ɗaya gaba ɗaya ka kama hadda ai kaga sai a hankula shekara wajen nawa da ga shan wuya ga in ba wanda Allah ya sauka to amma yau kaɗan ya sauka yau kaɗan ya sauka ai ko shi ne haddan da ai haka yake da tsakurowa shi ma ya rubuta sununi sun tun yana saukar sununi sununi ya saukar rubu rubu ya saukar nusu nusu ya saukar izu izu duk gaba ɗaya har kuma a ce ya sha fari duk gaba ɗaya to dan mu karfafa zuciyarka ne ko dan haka muka saukar da shi a rarrabe ورتلناه ترتيلا mun tattera shi dan jara haka nan kuma ba zantan karatu ake ba nan kuma haka muka dinga zuwa da shi kaɗan bayan kaɗan bayan kaɗan bayan kaɗan bayan kaɗan nan tafsirin na jiyar labari duk gaba gida a sai na bihi ai mun zo da shi shay'an ba da shay'in wani abu bayan wani abu bi tamahulin da sannu sannu ba gaggawa nan Allah ba gaggawa cikin lamarinsa da sannu sannu wato wato kudatin da nutsuwa dai da sannu sannu dai litaya suri fahimi dan fahimtarsa ta yi sauki wa hirrihi da haddasa kuma ta yi sauki bakiyar qur'an qur'ani ya wanzu yanzu yana sauka muddata talatin wa ishirina sanatan muddar kwanakin shekara ishirin da uku haka qur'ani yana sauka shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina har qur'ani ya dinga sauka ثلاثة عشرة في مكة شعبه أمكة وعشرة بالمدينة قوم كما مدينة ومات الرسول صلى الله عليه وسلم فظل صلى الله عليه وسلم يقوم زوار الله وترك من الصحابة يا بر صحابنسا مئة ألف وعشرين ألفا دبو أليد دبو عشرين وأربعة دبو هدوما أبو زرعة الرازي ba haka ya faɗa ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar sahabbansa adadin annabawa adadin annabawa manzon Allah sai annabawan nan duk da suke bayansa duk ga baki daya yanzu kuma ga sun dawo kuma a sahabbai kowane sami ya ga yana da wani halin wani annabi kowane sami ya ga yana da halin wani annabi duk ga baki daya ma'aikan nan da suke bayansa sallallahu alaihi wasallam ma'aika ne duk ga suna ga sunan sun dawo ma'abota ɗari koki waliye ma'abota ɗari koki wajen ɗari uku da sha uku duk gaba gida duk gaba gida yadda ya cika annabta sallallahu alaihi wasallam da manzanci haka su kuma ma'abota ɗari koki ina su kuma katin auliya ya cika walita duk gaba gida to katin auliya haka ya cika walita wannan muhammadiyya wadda ta taso daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk gaba gida sai walitta magamiya wadda ta taso daga Adamu alaihi salatu wassalam shi kuma annabi Isa zai zo ƙarshen zamani shi kuma ya cika shi kuma cika mako na biyu kenan sai ya tumu Isa la takunu wilayatun bu'aida ma matubuni alkhayru yudfan fa idan yakun man yadhkuru Allah zalzala salazilu sa'atu wa nadal mu'azzin kiyama ta zo ta shi kuma annabi Isa zai dawo ƙarshen duniya shi kuma ya zo ya cika wadattaka. To, sai Sayyidina Hassan dan Sayyidina Ali, Allah ya ƙara ya dagare su, shi kuma Sayyidina Hassan ya cika kalifanci. Allah sallallahu alaihi kalifancin annabta, gadon annabta, shekara talatin ne bayan an ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abubakar ya shekara biyu da wani abu. sai na umar ya shekara goma sha wani abu da ɗan wani abu sai na usman ma sha ɗan wani abu sai na ali ya shekara biyar ba ɗan wani abu ba wata shida ba wata shida in ka haɗa da wata shidan nan shekara talatin kenan to ya yi shahada duk gaba gida to duk muhajirai da ansaru wanda suka yi wa sayyidina ali mubaya da kuma suka yi wa sayyidina hasan mubaya to abu ya faru da shi da ma'awiya to ya ga dai ya tsare jinin musulmi ya bar zuba a bar yaƙi a bar komai ita to shi kenan kai dai dattijo ne zan ba ka mulki je ka ɗauka amma idan ka rasu ka da mana da kayan da ba ka san namu ya san dai da abin rigima ba dai mulki ba ne bauchi idan ka aka rubuta takardu aka rubuta komai duk da baki da sai da aka yi dai dabarun da aka yi da aka ba aka kashe suka fushi da cizon ya rasu duk da baki da to tun daga nan rigima ta to kuma ya san kakansa ya ci shekara talatin ne kalifanci amma bayan shekara talatin kuma mulki ne na zalunci shi ba zai mulki na zalunci ba bai ana ya zama wancan mulkin ya fi na yanzu ba amma dai manzo Allah kuma an ka dangana shi da na annabta kalifanci da ai mulki ne abu na zalunci duk baki daya to kuma sai na Hassan shi ya cika kalifanci duk baki daya sai ya cika kalifanci to sai mulki abudu kuma mulki na zalunci ya taho ya taho ya taho shi mutum daga Muawiya yake tahowa ga masu mulki nan kowa iya nasa wani bawan Allah ta wani waje wani kaza kaza kaza kaza har kuma mahadin muntar shi kuma ta kamar ko na mulki ya tashi ko ya muna duniya mulki na Allah duk da baki ɗaya fi ya gara duniya duniya ta zama ɗaya duk da baki ɗaya da da muciji da mutum su zauna waje ɗaya da mage da kare su zauna waje ɗaya da zaki da akuya su zauna waje ɗaya duk da baki ɗaya saboda mulki ka ga ya'yan itatuwa mangwara ya kusa kanka saboda mulki zamaninsa ne nonon dabino ko nonon inabi annabi sallallahu sai an dora wa mota ko san dora wa jaki duk gaba ki da saboda zamaninsa ne duk gaba ki da to haka Allah tabaraka wa ta'ala da abin da ya shige na daga ma'aika da annabawa gaba ki da haka Allah ya dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su gabansa sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah ya rasu ya bar sahabbai dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu adadin annabawa din nan duk gabaki ɗaya. To, dukkan su makarantar Ƙur'ani ne, don ba wani littafi a wannan lokaci, ba a ta jikin sauran ya hana a rubuta a wannan lokaci duk gabaki ɗaya. Sai wanda ya kutsa kamar Abdullahi ɗan sai na Umar ya so kuma wannan kuma maza Allah ya ga ishtihadin sa ne duk gabaki ɗaya. Wa'insu suka ce sai ci din ma sai da lokacin dai da aka san ba zai cakuɗe ba qur'ani an san shi hadisi an san shi amma dai ijtihadin abdullahi bin umar bin amr bin al-as ba abdullahi bin umar ba duk gaba gida to shi ya ne ce ya san bai manzo Allah ina rubuta manzo Allah shi rubuta sallallahu alaihi wasallam duk gaba duk gaba gida amma dai qur'ani shi ne to kaga ko kowa kusan makaranci ne to amma har gobe za ka gani ko a makarancin Qur'ani za ka ga mutum bujumin malami ya san tafsirin sa ya san amma ko ba mahaddaci ba ko bai tauye shi ba za ka ko bai san me kalmar fassarar kalmar sa ko kuma Allah ya bashi ya haddace to hadda zaɓi ne daga Allah falala ce daga Allah amma da yawa ga wani ya haddace da wani san wanda ya fi shi tsayawa halattinsa da haramtinsa da ilimi da kashi kuma Allah bai bashi ba duk gaba ke wannan ya dawo sahabban nan fili masu ka amma ma'addatan da suke a wannan lokaci mashhurai ma'addata yan kaɗan su da mu da turawan turawa sun tafi akan mutum mutum ne kawai mutanen madina mutum mutum ne kawai mutanen madina to su kuma malaman al'umma saboda wa'ansu hadisai da suke hannunsu duk gaba ki da duk za mu zo da shi su kuma sun tafi mutum tara ne mutum tara ne mutum tara ne to su kuma rikicin manyanmu da cizai ne dan abu da ya fito sanadi ce ba shahar hadisa sun san ga gangariyar mahaddata saboda da dan wani abu ya faru tsakanin su da sai na Usman akan hada Qur'anin nan ya zama gwamnati ta yi fakin su shi ma su ma malamai sun yi fakin su ko magana su ba a yi duk gaba ki ya ko magana sai ba ai ya daga cikin su Abdullahi bin Mas'ud in dai Qur'anin nan ne manzo Allah sallallahu in dai kuna so ku dauke shi danyan sa gabdan danyan sa dariyan kifi ka kamo shi yanzu daga ruwa ka dora shi a wuta ka ci zai yi kama da wanda ya yi kwana uku ya yi wari ya yi kwana kaza ya bushe ya yi kaza kaza don dai kana so ka ɗau Qur'an nan ɗanyensa daga bakin annabi sai sai ba sai kunnanka to ɗauka daga bakin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wanda shi kansa annabi yana cewa karanta min in ji hadisi ga shi nan an raka fa kai idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula shahida manzo Allah ya buje shi ta hazuka hazuka yace na kalle shi naga yana kuka sallallahu alaihi wasallam to a wannan aisha to amma kuma saboda ya dan yi dan rikici da gwamnati shi ce nan rayuwarsa ba ta tafi haka duk da baki da yau karatun dan karawai in ka faɗi karatun na ce sharbi ba a yarda da kira'arsa ba duk da kuma wayansu gangariyar kira'o'in nan daga wajensa aka karɓo su da amma kuma ikon Allah in dai za a yi tafsiri wani zuwa abin da ya rikice sai an ɗauko nasa an duba sannan kuma za a gane yadda abin ya to haka ubayi ubayi bin ka radiyallahu ta'ala to shi ma shi kuma manzo Allah da lam yakun allazina kafaru ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce zo karanta ma lam yakun allazina kafaru ita ya faɗi sunan manzo Allah ya ce ya faɗi sunan to ya kama ku kama da su bari karanta ma ni ma aiko na aka to shi wannan to shi ma dai radiyallahu anhu shi ma gwamnati ba ta tafi da shi ba ta wannan lokaci to ga kuma sayyidina ya ce ba wata aya sai da na san a ina ta sauka kuma ta washe na san halal ɗinta da haram ɗinta da duɗinta da keɓantarta da waye ɗinta kuma dukkan sahabbai sun tafi a kan ba wata aya ɗari sai an ce a kira shi zo ka kaza amma kuma ba a cikin zancen ma'adata ɗin gaba gida to amma hakan mu ɗin muna nan kan wanda aka faɗa ɗin ba mu fita ba ya yi kuzi ya ce ya fi sabon kusa ba duk gaba gida to haka shehu wata yana cewa kar yake in ka je wani zaka ga yadda zai yi bayani duk gaba gida to manzada ya bar sahabansa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ya hafazu qur'ana minhum tis'atu anfarin faqat amma mutum tara ne kawai suka haddace qur'ani mutum tara ne kawai suka haddace qur'ani haka ya zo daga turmuzi a cikin hayatul haiwani ko su tara ne kawai suka rasu ne ubayyu bin ka'abi da mu'azu bin jabal da abu zaid al-ansari da abu darda'i da zaid bin sabit da usman bin affan da tamim dari da ubadatu bin samit da abu ayyub al-ansari wa'annan su ne tara kuma fi'ilan suna da albarka duk mun ga albarkar su duk wanda ya rubuta su kafa uku ranar alhamis ya wanke fuskarsa da shi ba zai yi makanta ba duk wanda ya rubuta su kafa uku karan nan sau uku duk da baki daya rana alhamis yana sha zai dinga zai zama mahaddaci zai zama intelligent mai hadda albarka haddar su duk wanda yana da rauni wajen saduwa da iyalinsa duk da baki daya in yayi su zai ga abun mamaki da haka ma wanda ba shi da aure ma ko na sha din ya dan sha kaɗan dai shi da kansa zai ga albarka ce da kada abu za ka ganta duk gaba gida da ka taɓa Allah ga to amma ikon Allah to malamai sun yi da suyuti a cikin itikanu da ibn al-arabi maliki da manyan malamai ba wai abu sun yi da kai da kawa sun gani al'ada ba za ta yarda da wannan ba kuma aikin sahabai da ba su da komai sai karatu Qur'ani shi ma ba zai yarda da wannan ba a ce guda tara kawai al'ada ba ke yarda da wannan ba manyan saboda ga bi'ir mu'tasama mutum wajen saba'in da duk makaranta suka rasu ranar yamama Allah ya san adadin wani suka ci ito waɗannan waɗansu ba su haɗa shi ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu ba to amma idan ka bi karatu idan ka bi karatu za ka samu wajen goma sha biyar gangariyar mahaddata ne da magana annabi sallallahu alaihi wasallam to haka dai ka malamai sun fi sun fi sun samu wajen mutum hamsin sai dai kuma su da kansu ce a cikin mutum hamsin din nan wa'yansu sun karasa shi ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu idan ka bi hadisin Abdullahi dan Amr dan Asi ya ce sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah yana cewa ku zul qur'ana ku karɓi qur'anin nan min arba'ati a hannun mutum hudu Qur'an nan gaba ɗaya karɓe shi a hannun mutum hudu daga kaga yanzu mutum hudun nan ba- ba su da Qur'an na hannun Allah zai faɗi wannan wannan fa shaida ce a ce an baka certificate ka yi hadda Qur'ani sai ka baki da an baka certificate ka iya karanta shi ka iya kaza ka to wannan Allah ya ce a rikin Qur'ani a wajen mutum hudu min arba'ati a wajen mutum hudu min Abdullahi bin Mas'ud shine number 1 daga Abdullahi dan Mas'ud wannan shine na farko sai min Abdullahi bin Mas'ud sai salim daga wa min salim ma'ana maula abi huzaifa shine salim mahaddaci ne kwarai da gaske to salim din nan wani hadisin sai da aka faɗi ubay bin ka'ab ubay bin ka'ab a jeran mahaddata shine na biyu wa ubay bin ka'ab amma yanzu a wannan hadisi da bukhari ya rawaito shi shine na ƙarshe ba min abdullahi bin mas'ud wa salim سالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل ده معاذ بن جبل وأبي بن كعب رواه البخاري yanzu ne nake jira a wannan hadisi yanzu mun ji mun ji mun ji gangariyar mahaddata guda hudu wanda manzo Allah ya ce a karɓi Qur'ani a wajen su ba jami'a da za su yi a karɓi karatu a wajen wani ta ba shi a tuka ka san bai kai wannan karatu ba in dai ba da ya zama neman kuɗi da kaza ba duk da baki ɗaya to yanzu ga mutum Abdullahi bin Mas'ud Salim Maula Abi Huzaifa ga Mu'az bin Jabal ga Ubay bin Ka'ab kaga yanzu a jeran mahaddatan nan guda tara yanzu biyu ne a cikin nan eh, suka karu Eh, Abdullahi bin Mas'ud da Salim amma dama Mu'az da Ubay duk suna cikin can duk da baki ɗaya sai Muhammad ɗan Ishaqa ya faɗa a fihirtarsa yake cewa waɗanda suka haɗa Qur'ani gangariya a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Ali bin Abi Talib sai na Ali dan Abi Talib Allah ya girma fuskarsa domin sai na Ali dan Abi Talib ba ma haɗa Qur'ani ba su ma'addata sun san shi marubucin Qur'ani ne ma ma'addata sun san a ce wannan gashi marubucin Qur'ani ne sun san wannan an ce wa in ka rubuta Qur'ani ɗaya daidai ka kayi sauka wajen hudu ko biyar daidai ka kayi darasu kayi darasu kayi darasu kayi sauka wajen hudu ko biyar shine in ka rubuta Qur'ani kuma manyan ma'addata din in dai komai ma'addacin ka in dai sun zuba suka rubuta Qur'ani ba suna cewa dai to lalle dai akwai ɗan jiki kuma da sarki da hakuri ba wannan wani sami ne ba namu ba su suna ganin wanda ko an ce ka haddace din da yadda baka rubuta ba to akwai ɗan rikici a wajen su sai gaba gida to sai na ali din nan Allah ya gina fuskarsa ya rubuta Qur'ani sau uku akwai daya a Hindi a India akwai daya a Yaman akwai daya a Iraq to amma maki akwai daya a Misra kila daga cikin waɗannan ƙasashen ɗaya daga cikin su ne aka ɗauko aka kawo Misra ko ko a'a ma hudu ne kenan na Misra nan duk gaba ki daya na sani sai dai shi rubutun sa yanda yayi abin da ya sa ita gwamnatin ba ta yarda da rubutun ba sai da ya faro daga yadda ya sauka tun daga ikira haƙi zuwa wani lulmuɗar sufina ta ƙarshe tun daga bakara kuma zuwa tauba ita kuma ta ƙarshe duk baki ɗaya to haka ya ɗauko kuma ya sa eh, wanda aka soke sannan ya sa wanda ya soke din nasu kuwan masu aka ya jera shi duk gaba gida amma dai dan bambancin kaɗan ne wajen karatu amma da ƙwa'anin sai na da na ubayi ne da ƙaru da na abdullahi bin masu ɗin kusur ba su duk gida duk gaba gida wajen wannan duk ba wani abu ne dan bambancin karatu ne shi ne za ka ji bambancin kirawoyi din nan duk gaba gida shi ne za ka ji kirawoyin nan ba wannan magana da ƴan uwanmu suke faɗa ba wannan kuma su suka san ina suka samo ta cewa wanda ya rubuta din an boye shi kaza kaza Allahu a'lam su suka san wannan diga amma dai Qur'anin da ya rubuta ka sunan guda hudu a duniya akwai su dan yanzu ka je Misra gidan da za ka ga rubutun nasan da hannunsa suka baki da yana nan. to Allah zancan zancan hadda kan ayya qali zancan hadda ayya qali duka baki da to shi Muhammad dan Ishaqa ya faɗi sayyidina Ali sai sa'adu bin ubaid bin nu'man bin amr bin zaid al-ansari kaga wani kuma sai abu dardari dama wannan muna da shi sai abu zaidi sabitu bin zaid bin nu'man al-ansari shi abu zaid al-ansari da muke cewa dama wannan akwai shi a ciki sai zaid bin sabit namijin wannan qur'ani namu marubucin wannan qur'ani namu wanda gwamnati ta yarda da shi kai ne yaro mai ƙarfi kuma kai ba ma tuhuma ka da komai duk hadisan kula a gari shi ba a tuhuma sa da komai to mun gode wa Allah kan galiyar Qur'anin mu ba a tuhuma wanda ya rubuta da komai kuma saurayi ne zai iya kawo kuma duk ila haka ne in ka duba komai hadda mutum yana saurayi ya fi ƙarfin hadda amma za ka in ya tsufa nan komai hadda ta wani lokaci abu ya zo karatu yana dalin jaka da shi to kila wannan suka duba duk gaba ki da to sai ubaidu bin muawiya ba wannan muawiya kalima ba muawiya muawiya cikin larabawa da yawa duk gaba gida sai ubaidu bin muawiya sai zaidu bin sabit to haka yanzu mun kuma samun wayansu akan wanda taran can babu ga sai na ali ga sabi bin ubaidillah ga sabi bin ubaidu ga ubaidu bin muawiya duk gaba gida sai a cikin hadisin abi dawuda ya faɗi ubaratu bin samit dama wannan akwai shi a ciki da abu ayyuba al-ansari to wannan da akwai shi a ciki sai bai ya fitar da nasa akwai mujamma bin jariyata akwai mutum mai suna mujamma bin jariyata shi kan zama addacin qur'ani kan gariya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam mujamma to ga wani sabo kuma ma shi ma an ƙara mujamma bin jariyata bai ya fitar da shi bai ya fitar da shi sai mace mai kaman maza ummu warakata ummu warakata binta abdullahi bin al-hari al-ansariya ita ma mutuniyar madina ce shahidi a haka manzo Allah ya sa mata saboda ranar badar ta ce ya rasulullah ina so in fita in yaki da kai dan yin shahada sai ce yi zaman ki a ɗakin ki shahada za ta zo a cikin ɗakin ta same ki daga ƙarshe ta rayu a zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala ta sa wa bayin ta fansa in kun kawo mun kaza ba ban kan kamun kaza ba in na mutu tana wasiya idan na mutu to bawa na wancan da baiwa ta wancan ba bayi bane na yanta su amma sharadi sai na mutu su kuma suka ga ta ki mutuwa a ɗin cikin dare suka danne ta zama tashi har ta mutu sun gaba gida sai da gari yawa sai na kuma yace jiya ba ban ji karatun wancan ba ana jin karatun da daddare mace ma ta yi karatun ƙur'anin ta a ji duk gaba ɗaya saboda ga sai na kuma yace jiya ba ban ji karatun wancan ba ku zo mu je mu gani saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya jace ta a cikin gida kuma tare da mutane saboda mahaddaciya ce sallallahu alaihi wasallam kuma bayan mahaddace wata ilimi mai kokari tun kan sai na Abubakar ya hada Qur'ani ta hada shi kafadar raƙumin da aka rubuta fatar tukunya ruwa haka ɗakin da labirare ne na wa'annan abubuwa saboda ta haddace shi aka tsara ko da sai na abubakar zai haɗi kusan a ɗakin ta aka yabo duk waɗannan ƙur'anin duk gaba ɗaya tana da ban mamaki ƙwarai da gaske to kaga ita ma me yake ta ita ko ka sai maza ake faɗa ita ma mahaddaciyar ƙur'ani ce a gaba da shaida annabi sallallahu alaihi wasallam da shaidar sahabbai duka duk gaba ɗaya kuma haka ta dinga hidimar ƙur'ani har ta koma zuwa ga Allah duk gaba ɗaya ƙur'anin da sai na muka yi a kusan tudunsa a hannunsa aka ɗauka duka baki da mun gode Allah kamar yadda muka samu diwani ina a wajen muntaj radiyallahu ta'ala anha cewa lamin ya ba ta wata irin shaida ta hatta an shafin duk wa'ansu diwani da ta bashi da ta bashi duk gaba da yana da kafidarta ce to duk abin da ka ji haddato baiki ɗaya ko baiki da ka ka ce na ji kaza a bakin shehu salisu ma'azu da Allah ya ba mu albarkarsa ya rahamshe shi na kawai yana karanta wa'yansu bai suka amma ban zika kuma ba sai wa inna huma la sahirani tazahara fa qalbi amala wa dunuku bawadu wa inna huma la sahirani su na rike kawai sai na tafi kawai da gudu da gudu na je wani gaisa tana masallaci wajen masu da sharbuna da littafai ne an zo lafiya kaza ka yace na zo da wani abu to me ka zo da shi wallahi bari ka kuma sai wa inna huma la sahirani tazahara sarari ya ɗaya kunce sarari ya ɗaya kunce tana nan cikin jabarul kasir jami'ul jawami tana nan cikin jabarul kasir kuma shi ne mai suna jami'ul sai na ce a ba ta nan dan na duba ta ce baka duba komai ba dan na duba ta ce baka duba komai ba ta wajen hajiya sabuwa ga ta can ka ce ta bar da bahaushiyar mace tana ta da tafiya a kaula namiji dai ta ma malama ce kwarai da gaske ya wajen hajiya sabuwa ga ta ce ta bani jami'u da jawabu da kama ta ce hajiya sabuwa wai min ta ta ce ki ba ta jami'u da ta ce ɗauki gashi nan na je na kai mata wallahi da karama haka kawai ta sa hannu ta buɗe wajen ba hakuri ba haka ita ta sa hannun tabo da wajen ta tafi wannan ne ta wannan ni na ba ta ai baka duba komai ita ba abin da yake mata ciwon ce na duba ta zo ai dai gashi mazaje ne suka sa kansu a fanni sai dai ba sa kansu a fanni ba amma suka sa kansu a fanni to wannan ta daga ciki wannan sahabiya ummu wa kata binta abdullahi bin al-harith duniyar madina kuma ana ce mata shahidiya dan manzo Allah ya sa mata shahidiya kuma duk idan ta yi shahada sai na Umar ya ce ba zan kwanta ba ko in zauna sai an nemo bayin aka nemo su kuma suka yi kirani gaba da aka tsire su duk gaba gida to sai sai na Usman bin Affan sai Tamimu Dari kaga yanzu idan ka duba a wannan abu da ingantattun hadisai da komai muna da goma sha biyar muna da goma sha biyar. Wayansu malamai sun daɗa bi, sun daɗa bi, sun daɗa bi, sun daɗa bi, har sun kusan tara hamsin. Amma dai sun ce a cikin su din nan akwai wanda sai bayan annabi. Yana daga cikin su sai da Aisha, yana daga cikin su wayansu daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin su. Amma da yawa sun sassa kuma wayansu da sa rai wanda su da kansu sun faɗa sai ba su haɗa shi ba. Duk gaba gida. amma wani ya haddace bakara yan sai na umar radiyallahu anhu wata shekara shi ya haddace bakara yin yayin ya sai dai kuma haddata su kamar yadda shehu zai faɗa da sanin ma'anar da ilimin da karatun abin da kira abin da komai na abin duk gaba ki daya to duk gaba ki daya to kaga dai yanzu wannan sunayen ne tun da dai alhamdulillah ga dukkanin karatuka da yawa har dai wa'annan sha biyar gangariya ne wa'annan sha biyar ba su jama'a su to akwai daɗi akwai daɗi akwai daɗi sai dai kuma akwai yan maganganu duk gaba gida to ba wanda suka haddace sai mutum tara da anna sahabatu domin sahabbai kanu yuqaddimuna fahmal qur'ani sun kasance suna gaba ta fahimtar qur'ani wal amala bihi da aiki da shi man qara'a minhu suratan duk wanda ya karanta sura a cikin su labudda ya fazu ha ba ma kawai ya tsaya ya haddace ta waya alam ma biha ya san abin da yake cikin ta min al na daga ilimai waya amalu biha kuma ya aiki da ita qabla an ya duba suratan ukhra kafin ya nemo ta sura da kowanne za a ga wani sura za a ga wani haddace sura kaza wani haddace sura amma ya san ma'anarta ya san karatunta ya san abubuwan da yake cikinta duk gaba ke ya wannan shine aikinsu radiyallahu ta'ala بعضهم يحفظ سورة بعض بعض في حدث وتسورة بعضهم يحفظ سورة واحدة وإن سمع سورة ليس هذا شيء مدة حياتي مدة رأيوة أما إذا يجي تأيى ولا يتصلى إذا يجي سامه وكل صوت القرآن لا يجي شيء ده أول يجي تأيى بل سورة بقرة أنك أو سورة بقرة كما كانوا القرآن زمان ba wani karatu a cikin Qur'ani sai dai wata aya ta sura Baqara ta yi magana sai dai kuma can an koyi shimfiɗa faɗaɗa shi duk gaba ki da shi وبعضهم سورتين وإن كما سورة وكان العلم القرآن فقط إلي نية أو نلوك تم قرآن باون لتابي شيش هو عزيز ما باب ذكا باكي دا إلي نية القرآن سيدي بيان القرآن كما بيان القرآن كما ده تفسير manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu bayanin Qur'an nan duka ya yi musu tafsirin Qur'an nan duka tun da ya sauka har ya gama ba wata sura ba wani waje sai da ya yi wani bayani waɗansu daga ciki duk a ƙarƙashin aya ko a gaban aya suna rubuta wannan bayanai suna rubuta wannan bayanai yana daga cikinsu Abdullahi bin Mas'ud yana daga cikin sai la ali karam Allah wa ya ce ba wata ana san bayanin da ina ta sauka an muta shabihin ta da hukamin ta da wadaina din ta duk irin fannonin ilimi na Qur'ani duk sun yi to su da kansu suka ji tsoro su da kansu suka ji tsoro kar tafiya ce tafiya wannan abu da aka zar- aka rubuta na tafsiran nan na na Qur'ani duk gaba ki daya a zaci shi ma Qur'ani a ka sanin wanne ne Qur'ani wanne ne tafsiri wanne ne Qur'ani wanne ne tafsiri wannan shine kyakkyawan magana to wannan shine kyakkyawan magana Eh, wata magana kuma tun da dai yanzu sai na Usman ya fitar da wannan din nan Qur'anin nan gangariya ba tafsirin kowa a ciki ba harafin kowa a ciki wannan na Allah ne gangariya yace ko me ya sha kone shi ko me ya sha kone shi to duk inda ka an ce an koya wani abu tana Abdullahi ibn Mas'ud ya koya na Qur'ani amma wanda ya ya rubuta yana Ali ya koya na duk gaba ɗaya ko wannan suna da kalmar da gwamnati ba ta iya rubuta su gaba ɗaya ba Abdullahi ibn Mas'ud ne abubuwa sun faru da yawa a kansa duk gaba ɗaya sai a hadisin za wata za ka gani sai na Usman ya shigo zai gaida shi a cutarsa ta ajabi wa'in suna yin shakki suna cewa ba wai wani cutar ta ajabi a kan da yawan nan ne aka yi mawa wannan abin duka baki ɗaya sai ya juya fuska sa bango ba zai kalli ma san khalifa ba ice me kake ji ice zunubi na me kake nema ice gafara Allah ce ba ka nema gonar ta ba ka wani abu ce kun hana ni ina da lafiya ka sai zan mutu za su bani Muhammad Ali na da lafiyar zan musu zaku ban ce to za mu ba wa ‘ya'yan kai ce ban so. Na ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk mai karanta sura izawa ka kullum ba zai yi talauci ba. Na haddasa da su izawa ba na tsoron talauci ku je ku shafi ku duk gaba ki ba na tsoron talauci. Saboda wannan falala akan faɗi wannan akan faɗi nan wace duk gaba ki To amma to sun yi aiki wannan malamai sun yi ko su ɗin wani sun yi yabo na abu sun yi aiki sosai Allah ya kiyaye dukkan musulmi sun yi imanin wannan da yake hannunmu magana Allah ce ba magana ko annabi Muhammad a ciki bare ka wani sahabi to wannan aiki ne amma fa kuma an yi kwandar da ilimi da baki da yanzu duk wani abu da ke karatu a ciki wata fahimta ce ta malamai kuma mai kyau saboda abin da yake hannunsu na hadisai da abin da yake hannunsu amma dai sai a hankula sai a hankula dole a dole a duba littafin ilimi yanzu dole a duba kaza kaza kaza sai da yanzu duk wa'incan nan gariyar nan an shafe su sun ji tsoron wani Allah ya kiyaye abin da suka yi tsoro kuma duk magani za a ga yana da magani kuma yana da cuta duk magani za ka ga magani da wa iya daɗi shehu ya ce magani na shine cuta ta kuma wa hawa hujbi muhammad shine sauna da annabi shi yake sa ni cuta kuma shi yake sa ni lafiya in ka gani ma da lafiya soyayya ce in kuma na tana ta kuma yawan wani kuma a cikin dare za a ƙara sun yi amfani kwarai da gaske Allah ya kiyaye wannan Qur'anin da wannan aiki sai dai kuma ilimi gangariyar ilimi da ba a tantama a kai ba a tabarduji ba kaza kaza da aka ko daga manzon Allah suna shi kuma an yi abu duk gaba gida domin gode Allah da Allah ya ba mana Qur'anin har yau ilimi yana nan a ciki amma kuma dai kaga fahimta sai a hankula duk gaba gida wannan sai kaza ake nufi wannan sai kaza ake nufi to mun gode Allah shi ne Allah ya ba shi Qur'anin hannu kuma ya iya larabci ya ɗau tafsirin wanda ya yarda da shi kuma malamai suka yi mai kirari na Allah ne kuma ya san kan abu kuma bawan Allah ne yana kokari dai duk gaba ki dan gode Allah kuma wanda yake hannun mutum nan duk gaba ki da kuma ba mu ce shi kadai ba daga bayan Allah da yake hannun su duk gaba ki da to shi kenan sai abu amma sa sahabbai ba su da wani littafin ilimi Qur'an nan ne dai kawai duk gaba ki da duk gaba ki da wa kana al-ilmu al-Qur'an faqat ilmi Qur'ani kawai shine ilimi ulama'u sahabatu malaman sahabbai da kake ji ana faɗar su din nan allazina tasma'una bihin da kake jin ana faɗar su din hum allazina ya'lamuna alqur'ana sunu inda suka san qur'ani suka san qur'ani man kana yahfazu al-baqara duk wanda ya zama sai ya haddace suratul baqara ta aw ala imran ko ala imran masala misali ne fa huwa min akadir ulama'i wannan bujuru malami kenan sabida ya san fasata ya san ma'anarta ya san zahirinta ya san batinta manzo Allah ya karantar da shi duk gaba ɗaya wani yana nan da shi a haddace aka wani kuma ya rubuta wani kuma ya rubuta duk gaba ɗaya wani kuma ya rubuta ومن جمع القرآن كله تدون يا القرآن ذكرا فكما من باب الأولى معناه شيء في كده معناه شيء في كده كمان شيء سيدنا علي إن كمان شيء عبد الله بن مسعود إن دام kusan shi ne gurmun abokin gwajin sayyidina Ali a wannan da Ubay bin Ka'ab din nan da wayansu daga ciki duk gaba duk gaba ki da wayansu to haka sun shigar da Abdullahi bin Abbas amma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shigar haddasa to kaga shi kuma shi ma saboda Qur'ani nan shi ne Allah ya san da shi tawilin Qur'anin fassara ta ma ta nesa wanda ma fassara sai a zamanin mu na ba ita a zamanin wancan amma shi Allah ya sanar da shi ya faɗa duk gaba kina walakin sai dai mun su sahabban nan kullama hadisu shi a lokacin da suka haddace wani abu na Qur'ani da Qur'ani yanta zuruna za su tsaya a tayar hamu har su san shi har su fahimce shi ويقوم بكل أوامره سيعرف ذكا من مورانسا ويترك كل نواهيه سبرد حنا حنانسا هذا عمل الصحابة ولا شيء عيش الصحابة فلهذا سبب هكا قل من جمع القرآن في حد النبي ذاك وإذا سكر حدث القرآن كأني سبب هو أنا كان يشغل هو الموجه wani ya shigara da sura kaza wani ya shigara da sura kaza wani ya shigara da sura kaza to sai kuma waɗannan wanda suka haddace zamanin manzo Allah da kuma bayansa duk gaba ɗaya wanda mun ce sun fi hamsin to haka kuma aka ci gaba da tafiya kuma ana haddace da kaza kaza ana asai na Usman kuma ya fara kafa malamin makaranta malamin Qur'ani sai na Usman ya fara ajiye malamin makaranta gwamnati tana biyan sa albashi da komai yana karantawa ‘ya'yan Madina daga da sai na Ali ya tashi zai ɗauke kafital daga Madina ya mai da ita Kuba duka baki ɗaya sabida tsoron ya san wannan fitintunu da suka sa shi a gaba waɗannan makiya da suka sa shi a gaba duka baki ɗaya yanzu in dai yana zaune a Madina za su wahalar da Madina ga manzon Allah a kwance da haka ya ɗauke kafital ɗin ya koma da ita Kuba can aka yi ta fagen daga can aka yi ta yi duka baki ɗaya a ƙar malami ne babba saboda ilimin sa aka samu a ƙar zai iya duk abin da ya kulla kafin ka iya warwarewa duk gaba gida shi kuma zai iya warware kowanne ne duk gaba gida yana cewa wai dan me yasa ba za a yi sayar na ali ba wai dan me yasa ba za a yi mahasada ba kyakkyawa ne duk mai kyau ne mahasada malami ne duk malami ne mahasada maya mai ƙarfi ne duk mai ƙarfi ne masa dan uwan annabi ne duk gaba first lady ta duniya ji mijin sai da faɗi mata zara wai dan da yawa sun neme ta ba samu ba amma shi wai dan yayin da kawo irin wannan to a ce ma ba ai wannan hasada ba ai ma ba zai yiwu ba ai wannan ma ma ba zai yiwu ma ba zama da sarko amma kaza amma kaza ai dole ne saboda Allah ya haɗa masa sannan dai duk magana waliyan da shine kansu ma shine uban su ma duk gabaki da hadan dole ne a yi masa to da haka ya jiwo ya kiyaye madinan manzon Allah ka abin da ya same shi ta mata sai ya ɗauke kalibanci da yawa da wasan mai dalil da ya sa ya ɗauke kalibanci daga madina annabi ya kai ta wani ƙasa duk gaba gida dan ta huta shin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya abu duk gaba gida duk kaga wanda ba san wannan hikima ba suka tada tawaye suka yi wa gwamnatin zamanin su tawaye din kuma suna madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din la'anan ne ya halarta madinan kwana uku yakin haratu in an faɗa a mutum ma abu ba zai taɓa yadda an yi irin wannan ba duk gaba ki da duk gaba ki da to ka ga wannan hikimar ce sai na ya sa ya dauki to da sai na ya kan zai tafi kufa ya ɗau wannan malami da sai na Usman ya kafa din nan sai na ya tafi da shi kufa ya ci gaba da karantar da Qur'ani kuma daga nan dan haka mahaddata kuma har tashin duniya daga saboda Allah ya kawo alƙawarin shi zai karanta inna alaina jam'ahu haɗa shi ma yana kai na inji Allah wa qur'anahu karanta shi ma yana kai na inji Allah tabaraka wa ta'ala karanta shi ma summa inna alaina bayanahu bayanin sa ma yana kai na Allahu alam kila wannan sahabbai suka fahimta ma duk suka goge wa ita daga tunda dai Allah ce dai ba kasa tsoro kuma mun gode alhamdulillah ga su bakar razi nan su waye da ma'addata bujumai daga muhyiddin bin arabi hatimi yayi tafsiri subuli ɗari uku ya zo suratul kahfi subuli ɗari uku kafin bola ku ya zo ya rusa bagadala akwai tafsirin qur'ani subuli dubu biyu sufuli sufuli sufuli wannan balon maya dubu biyu a cikin gidan littafai na bagada ko da aka biya ya lalata abin da ya lalata duk da baki ɗaya. To da ake cikin Qur'ani duk da baki ɗaya. To amma ba sai a hankula yanzu ba za a ce an zubar da komai duk da baki ɗaya sabida sai a hankula. Aslun wancan ɗin da komai ɗin an riga an shafe shi an yi kaza sai a sai kuma ruwayoyi da suka kawo baya wani ya kusa da Qur'anin wani ya yi nesa ma wani hankali ya yi da shi wani hankali bai yi da shi ba wani hankali da su haka mutum ya za a hankula ne ya tafi dai abin da ya zo ya tara din wa'annan karatuttuka da wa'annan tafsirai din da wa'annan kaza din sai ya ba a hankula ya ba a hankula ya rike Qur'ani ya ba a hankula ya rike ilimin da hadu da Allah lami lafiya to to wannan kenan to don haka fari haza kallaban jama'ar qur'ana fi hankali wanda suka hada suka yi kaza qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haza zamanun kasirun qurra'ul qur'ani fi hadisi ne da ma'ana wa kasirun fuqaha'u wannan hadisi Abdullahi bin Mas'ud ya fade shi wa'in sun tabbata amma askalani ya ce hukumar rafa'i ne da shi da abdullahi masu da zai faɗi wannan magana wa in ba daga annabi ya ji ba shi ko shi wanda ya tabbatar ma hukumar rafa'i ne da shi shi ya ce ma daga annabin sallallahu alaihi wasallam daga annabin ne hadisin imam mali ya fitar da shi a cikin muwaɗa daga ya haifi da sa'id cewa an abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud kana likin sani ya gaya wa kowa ya wancan malami za su fitar da shi innaka fi zamani kai kana cikin lokacin da kasirun kuka ha'u kuka ha'u malaman addini malaman da suka san abu masu yawa ne a wannan zamani ana kana cikin biyayyen zamani ba mu karanci Qur'an da bai da muka san koman sa halal din sa haram din sa muhkamin sa mutashabihin sa kaza duk wannan fannuka nasa to fakihan cikin sa malaman cikin sa kafirun fuqahu qalilun qurra'u makarantan da yan kadan ne kaga su da kan sun tabbata makarantan shi da yana da shi qalilun qurra'u makarantan sa yan kadan ne tufazu fihi hududul qur'an ana kiyaye iyakokin qur'anin a ciki halal din da haram din sa wa tudayyu hurufuhu amma yanda suke karantawa ba wani su wannan kalkala su wannan tajwidi na yanzu su kaza kaza kaza nan da yazo ya haka suka karanta karatun ma yana da muhimmanci a wajen su dan haka suka sai da abin da suka ji manzo Allah mushafa ne abin da suka ji manzo Allah ya karanta duka ba Allah ya ga hukunci ya karanta duka baki da abin da suka fi kula da shi da tsayawa da hakki duka baki da duka ana tsaye da dokokinsa na halal da haram ba a kula ba a cika kula da wannan dokokin karatu ba wannan abu da ake yi na musabaka to ga Abdullahi bin Mas'ud ya fara ba wai haram bace ba duk gaba gida amma ina ma ana musabaka waye ya fi aiki da Qur'ani duk gaba gida da wannan yana da wuya ko to yau ba ana ana tozarta harfofinsa qalilun man yas'alu a wannan ka zo a zamanin da masu bara ‘yan kaɗan ne, kasirun manyoyi masu kyauta kuma da yawa, neman waye ne nema suke ba, amma kuma masu su masu roƙon in sun samu abin da za su cira nan to ba za su ƙara a kai ba. suna ba suna yi ne don su tara ba. Ba suna yi ne don su wani yana da gidaje yana da motocin haya yana da kaza kaza abubuwa kwanan bara na gabansu. mazan da sa zai tashi ran tashi kiyama ba nama a fuskarsa shi suke da sa zai tashi kwarangwal zai tashi kwarangwal saboda yana roƙo ga shi da shi duk gaba gida amma ba wanda ba shi da shi dole ya roƙo dole ya nema a bashi wanda ba shi da shi ana nufin mai shi kana da shi kuma kana roƙo ran tashi kiyama ka tashi fuskar ka ko nama babu kwarangwal dama da an ga kwarangwal a ranar tashi kiyama an san da shi kwanan sai na ya ga wani almajiri ya cika kwanansa da abinci yana roƙo yake to zo juye na kwanan na to ka fuka nemo wani aga abinci a kwanan kuma kana bara to kai a ci duk gaba ki da wanda ya zo kuma ba shi da shi a ba shi kuma duk gaba ki da to wanda qalilun man yas'al masu bara yan kaɗan ne kafirun man yuti masu bayarwa su ne da yawa duka baki da yuqiluna fi salata ka zo a zamanin da ake tsawaita sallah liman zai yi sallah sai ya tsawaita wai kasu nuna kudubata amma suna ka zo a lokacin da kuduba ya kanan ake magana mai hikima ake faɗa an wa'azi mai hikima tattato a tashi sallah amma sai a tsawaita sallah mun taɓa sallah a mai duburi masallaci shi an bacci rabiya da shirwa mutum ne ya ja sallah ga rana kamar an kaza kaza wajen da an ya gama hudu babba ya هذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والقران الحكيم كما داير الخراج من هذا سيدي يا كاي ارشي ذكر فاكي يا اما اذا كنت تيجي هو كتبا وجرب اه هذا يا تشكر هو الله احد الله الصمد بابا ان لا يجرب الله حديث من الله صلى الله عليه وسلم سبيل كتبا تيجي ya ka larabci ya kawo ilimi ya kawo mai kula da wa'azi ya mai kula da abin da ya damu kaza kaza ba amma da tashi kafin ba ne kawai ruwan lafi ina da ina kan kasa duk gaba so ake karatun ya hudu bai yawa shi ne muradi ba to ka zo alamanin da hudu ba yan kaɗan a hudu ba mai doguwa amma karatun ɗan kaɗan yumudduna amalahum qabla hawa'i ka zo a lokacin da aiki suke gabatawa kafin san ransu ko ranka ga abin da yake ransu ga abin da yake so sai sun kula to me me shi kuma Allah yake so me na Allah yake so duk gaba gida ka zo a wannan zamani wa sayati ala nasu zamanu to wani zamani zai zo wa mutane da haka duk malai sai sunan hukumar rafa'iyya da shi Abdullahi bin shi ma wali ne Allah zai iya buɗa maka gaibu amma dai a zamanin mai shari'a irin wannan magana za ta fito ba sai daga mai shari'a duk da baki da to wa sayati ala nasu zamanin zamani zai zo wa mutane qalilun fuqaha'u malaman nasu na masu fahimta addini ɗan kaɗan ne kasirun qura'u amma makarantar da sunan ba a jiki ba a jiki amma san me ma'ana duk da baki da duk da baki da yuhfazu fihi al-huruf ينفذ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده أنا كياي عربوكم أن سمى مخارج الحروف أن سمى أما أفضل مخارج سبعين أما أفضل مخارج أما أفضل مخارج سبعين سبعين أما بعيد ba wani abu da yake koya za mu na da karatu ana kiyaye harafofin kowa ya iya alƙala ya iya waye ya iya waye ya iya waye ya iya waye amma wasu bai ya uku dudu amma zai iya haddin da an tozar sa duk gaba kiya kafirun man ya falu ma su bala ga su ba adali wa qalilun man yuti mai bayar wa dan kana mai bayar wa dan kana duk gaba kiya misal dan kana da kuma za a yi qana'a din duk in Allah ya ba mutum ya ɗan samu abin da ya ishe shi dan abin da ya ci da iyalin ya haƙura ɗin da shi mai da Allah ya kaso da masu bayarwa kuma ana abin wani sirri ne daga Allah in dai ka yi ta shi mai bayarwa ikon Allah daga Allah Allah zai turo mashi amma kuma in ka yi ta mai bayarwa sai ya gudu Allah zai kama wannan duk wanda ya so ya gwada zai ga wannan abu duk gaba ke da in ka ji tsoron Allah ka dan haƙura da ɗan karatunka sai ga Allah ya baka da yawa ya ba ya da gaba ke da amma in ka ƙi to kuma shi ke sai ka wahala duk gaba ke da to kasirun man yas'al masu roƙon tiri kalilun man yuti masu rawa ɗan kaɗan yutilu na biyu kudu ba in an fatsaya hudu ba har sai ka gaji ka yi ta bacci a masallaci wai ka su nuna talata amma yanzu da aka haɗa sallah za a ɗan tauye ta yan ƴan surori ga ɗan zuwa an gidan da wai ba duna fi a hawa suna gaba ta sarwar su kabla amali kafin ayyukansu duk gaba ke sarrai shi ne gaba kafin ayyuka duk gaba ke wannan shi ne abin da shehu radiyallahu ta'ala so ya faɗe shi ma da hukumar rafa'i duk gaba ke في وكثير الفقهاء وسياتي زمان ذاب الذي يكسر فيه القراء مكرة فيها ويكل الفقهاء مع صفحة الدين كما في كلام والذين يقومون بالعمل wanda suke tsayawa da aiki da Qur'ani a kan min zalika sai zaman suka yi an kana din akan wanda suka iya shi suka iya karanta shi to walakin al-Qur'an walakin al-Qur'an sai dai Qur'anin nan al-kitab al-mubaraka littafi ne fa mai albarka littafi ne mai albarka duk gaba ko iya karanta shin kai baka san komai nasa ba ka samu albarka ka haɗa shari'a ka haɗa komai ka haɗa mai ceto ranar lahira ka haɗa komai duk gaba ki daya duk baki da hamdullahi ila kalkihi igiyar Allah ce zuwa halittarsa wa ma damar qur'ani mawjudu mutum dai wannan qur'ani yana nan fal khairu mawjudun alheri yana nan wa idza rufi'a alqur'ani idan aka dauke qur'anin nan aka duba takaddu babu kirazan ma'addata babu wannan tashin kiyama kenan karshen duniya kenan aka duba littafai duk babu ma'addata duk an shafe shi daga kirjinsu duk gaba ki daya to haka tsala khaira fil hayat to ba ba alheri cikin rayuwa duk gaba ki daya rayuwa ta halaka duk gaba ki daya Allah ma ya taso da wata iska mai sanyi in ji manzo Allah sallallahu duk mumini ma ya mutu sai fa sai akan su ya ba za su tashi duk gaba ki daya to
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا wala yasunaka bi masalin kafiran nan ba za su zo ma da misali ba fi ibali amurka cikin ɓata lamarinka ba su zo ma da shubuha ba cikin ɓata lamarinka illa dina ka bil haqqi sai mu kuma zo ma da gaskiya a dafi da huwa za ta ije wannan shubuhar da suka kawo min fawaidi yana daga cikin da suka kawo me yasa qur'ani bai sauka ga baki daya ba kaga wannan misali ne da hankali da adiba har mutanen nan ba sun zo da magana dole yasa wanda ya sa me yasa Allah ya ce a'a dan mu tabbatar da zuciyarta dan a haddace shi dan alherai da yawa su faru duk da baki da to mu kuma sai mun zo ma duk abin da suka zo da shi mu kuma sai mun zo ma da irinsa dan mu ji da shi dan haka idan shaytani ya faɗi magana amma in dai ba bayyana ta ba ko fa ba mai rashin kunya bane ka iya kawo da kai ko kallon tsara kai kuma bari in ka san so yake bata ma lokaci duk gaba gida amma in an san saboda tsoron kan wani wanda bai sani ba kuma ya ɗauka ya ci gaskiya ne to in faɗa ya a baki kai ma ka iya faɗa da baki ka shafe wancan karka kula da shi karka zurfa ba karka abu kaza ya faɗa kai kuma ka shi ka faɗa ka shafe in rubuta ya yi kai kuma ya ka rubuta mai kyan da komai ya zama ya yi fito na fito da da shi ga duk gaba gida idan nunawa ya zana ya ka kuma ka nuna mai kyau duk gaba gida wannan duk saboda gashi Allah ya ce muddin sun zo da wannan shubha din illa dina ka bil haqqi mun kuma sai mun zo ma da gaskiya din me ije wancan min fawaid na daga fa'idodin tafsirin qur'ani jera qur'ani qur'an nuzuluhu saukansa shay'an fa shay'an wani an bayan wani abu كلما اتوا بحجه دلوقتي suka zo da hujja bigir tsari amrul nabi sallallahu alaihi wasallam aka lama rumman da Allah sallallahu alaihi wasallam ya tul qur'an qur'ani zai zo bi hujjati da wata hujja ya dumaruhu da zai rantsara wannan da zai shafe wannan fa a wannan ma daga cikin hikima a inda Allah tabaraka wa ta'ala ya san komai da zai faru a zaran mu abada to amma kuma muna cikin gidan jerawa muna cikin alawil mahfuz ko a ummul kitabu a wajen Allah dukan mu ɗaya ne ba wani zamanin Adamu ko zamanin na ko zamanin Annabi Isa ko zamanin ƙarshen duniya duk a zamanin ɗaya muke a waje ɗaya muke alamu zamanin junubun mujannada duk gaba ki da duk a waje ɗaya muke ba wanda aka haifa ba wanda ya haifa ba kaka ba jika ba dukkan mu zarra ne duka duka amma a nan gidan hikima kuma gidan rayuwa gidan mutuwa a'a sai da aka jera folder Adamu daban folder Nuhu daban wanda kaza da ba sai da aka jera shi kuma da adam shi kuma kowa din azalan da abadan haka yake amma nan sai da aka jera komai fa an jera an jera ga ka a alamun zari ga hulda ka a alamun zari ga hulda ka kana cikin tsatso ga hulda ka an haife ka kana dan jinjiri ga hulda ka ka girma ga hulda ka ka tsufa ga hulda ka ka mutu ga farda ka kana kabari ga farda ka kana aljanna ko ga farda mutum yana wuce ga farda ka kana filin kiyama wannan da Allah an gama farda farda sai dai abin da nan muna gidan jerawa gidan hikima nan jerawa ake yanzu an jera an haife mu ga shi dai mun zo wajen shekara hamsin da ɗan wani abu boldan mu kenan nan gaba kuma ka ga boldan mun tsufa wata rana ka ga boldan mu mun mutu kuma ga boldan mu muna kabari kuma ga boldan mu mun je tashin kiyama wani lokaci kuma ga boldan mu muna aljanna tare da annabi kuma ga kaza boldan muna amma duk wa'annan an gama wannan dai a waya shi da kawai saboda muna ran gidan duniya ne amma duk ba wani abu da ba ba duk muna aljanna duk muna hadarar wurinsu duk muna kowace abin masu kowa an gama komai duk an gama kawai sai dai mu nan gidan jerawa ne bai gaba to shi ma qur'ani kamar jiran ka haka yake taro da wani da muka zo magana Allah ne zata Allah mu kuma halittar Allah Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insana allamahu kaji mu tare muke Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan duk gaba ki da to yadda ka ji mu a jera a jera a jera kawai sai dai gidan jera to shi ma haka Qur'ani a baitul izz gaba ɗaya ne yana baitul izz gaba ɗaya ne yana launin mahfuz gaba ɗaya ne yana aqal ala gaba ɗaya ne yana qalbun ala gaba ɗaya ne yana launin mahfuz kuma gashi to kuma a launin mahfuz ne kuma yanzu a jajjera shi kila ma da shi ma an kafa shi haka ne yanzu Qur'ani yana cikin kansa wanne ne gaba wanne ne baya wanne ne kaza kaza kafin bakin sa ya fito ya faɗa amma in ya zo karatu ba in zo karatu ba duk abin da zaka rubuta na yana nan cikin biro a zumbur yana cikin biro gaba ɗaya ko a yanzu biro zai rubuta hankula kuma ruwansa zai dinga jera da amma duk abin da biro ne ya rubuta littafin yana nan cikin ruwan biro nun wal qalami wa ma yasrun Allah ya ba rantsuwa da tawadda kanta wanda ya sanna wal qalam sannan kuma ilimin ya zo alƙalami sannan wa bayan sun ya zo lauhin mahfuzu ko takarda ko waye duk gaba to ba su da ilimin wannan su kafirai su mahaukata ne duk gaba ki da to abinda suke so kenan a fita daga gidan jere kamar yanzu mu a fita daga gidan jere duk a gama fim a lokaci guda duk a gama fim a lokaci guda to yaushe za mu ji wani daɗin sa a a mu tafiya dai daki daki daki daki dai ba mu isa dai mu fita daga wancan ba kuma komai nisan tafiya da yake an kai the end an gama Allah akbar ko mai farkon da sai an kai an gama duk gaba ki da to me yake me yasa da sauka Allah ya ce mun jajjera shi ne saboda hikima ai su ma wannan magana da suka tun azal tana can amsar ta ta tana can amma kuma ba ga shi da lokacin da ya suka faɗa ba to da aka da lokacin da ya shi ma kuma Qur'ani lokacin sa ya sauka haka dinga haka dinga dinga a yau aka nazo lakum Allah da shi amma har gobe kowaye abin da zai faɗa sai wata aya ita ma ta sauka sai mahadaci ya ɗauko aya a cikin ce ga Allah ya baka amsa malami da ke abin nan da ya faru ya faru ga amsa sa Qur'ani har gobe Qur'anin sabon ta yake har gobe sabo ne har gobe maganganun mu da ayyukan mu sabon sabuntawa muke bai hana rubutun ake ba na daɗin da ake ta mai tashi a ce tarihi ya maimaita kansa sai dai malamai sun ce tarihi ya maimaita kansa kuma lamari ya lalace mahazala ne wannan ba komai ba duk ga baki da su ake dai wani sabo yanzu amma dai kullum ku zama mai ta kanku to ina ci gaba duk ga baki da to duk wani sabon abu da zai ko duk wani abu da zai Qur'ani yana nan yana jiransa zai zama da Qur'ani sabo kaduma kamar nan ya sauka kamar nan da ya sauka. Wannan yana daga cikin hikima wato ta rarraba Qur'ani duka baki da. Tanjimi din nan da ake cewa Qur'ani ya sauka kaɗan kaɗan kaɗan din nan akwai fa'idodin sa yawa da malamai suka faɗa za mu zo. To mun yi wannan ne bi hujjatin ya duwagu dan mu zo da hujjar za ta shafa wannan abu da suka faɗa wa ahsana tafsira da mafi kyan bayani wa kullama sa'al kuma Allah ya san tambayoyin da za su tun a nan. Sun riga sun yi ma yana san lauyin mahfuz yana kaza amma kuma da da ita gidan jere muke a sai an haifi mutumin ya girma ya zama kaza kaza har ranar da zai yi tambaya to shi kenan sai Qur'ani ma sai Jibril da ya ebo shi shi ma sai ya zo tun da shi ma aka ebo aka zuba tambaya a kwakwalwarsa ko ta alheri ko ta banza din to haka kuma jibril zai eh ko qur'ani ya ka qur'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa daga gidan ce ne muke amma da an ga an gama komai ba wani abu sabo amma kuma muna gidan jere dole a jajjera abubuwa da yawa wannan shine amsa su dan ta'annufi dan su lalata maganar manzo Allah ce ya kawo wannan ko kuwa yanzu harshen mashi'a su ne yake magana shi kuma Qur'ani yana ba su amsa da harshen hikima ya za su ce kaza kaza din gaba ki da kamar Ali zai zai faɗi magana sai kuma kin gaba shi amsa da shari'a ce kai da wa bakari da Allah ai kaga haka ne haka ne hikima kan din gaba shi hikima ne din gaba ki da yanzu ce wa huwa la wala al-akhirah ka ce akai alhamdulillah rabbil alamin wa rabbil alamin da kai din gaba ki da duka da da shi idan hikima da din gaba ki da to zahiri da ba din gaba ki da wannan shi ne hikimomin hikimomin tanjini dina suna da yawa malamai sun faɗi da yawa kaga dai yana daga cikin hikimomin ba da amsa duk lokacin da aka yi tambaya saboda manzo Allah al'umma malama yake kafa malama yake kafa malanta ba wai ta wannan jinare ko ta wannan shirme na shekarci na a'a malinta ta fahimta ta fahimta ta sani duka baki da duk ba ka fahimta ko da baka iya rubuta abun ba ko da baka iya karanta abun ba amma ka fahimci abun ka san abun duka baki da irin wannan malintar ake nufi duka baki da yana daga hikimomin saukar da shi haka da mun yi magana akwai surorin makka akwai surorin madina to tun daga surorin makka ma har surorin madina dai za ka ga dai akan hanya qur'ani yake tafi karantarwa yake yi karantarwar adadin ɗabi'a ɗan adam adadin ɗabi'a ɗan adam adadin ɗabi'a ɗan adam yanzu kawai ka sanar da ɗan adam da ya saba da abu tun yana yaro har ya girma har ya tsufa a kai ba mai kyau bane kana so ka hana shi kana so rana ɗaya kawai ka zo ka ce mara kaza a ake kai ta bi da shi a hankula hankula hankula hankula har dai tun baya fahimci har ya fahimci eh ga kaza kaza har kuma a je ƙarshe to ka fahimta to kaga tun da ka fahimta to gashi nan to ko dai ya kasa yana sani ko dai ya shirya yana sani ko dai ya kasa yana sani ko dai ya shirya yana sani dole daga cikin hikimomin Qur'ani yanzu idan ka dau hana giya bayan da za a yi giya abu ne da kusan tun rayuwar duniya haka aka tawo ana sha tun rayuwar duniya tun rayuwar duniya amma kuma ikon Allah tun rayuwar duniya din za ka ga akwai kuma wanda Allah zai sa wa hankali ya ce ni abin nan abin da zai ƙara min hankali na ke ba abin da zai lalata min hankali ba shi sai ya sai ya hana kansa sha shi sai hana sha idan aka kashe wa wani ko a jahiliya din ko lokacin da giya ba a haramta ta ba idan aka kashe wa wani wani mutum yana so ya rama farkon abin da zai ce na haramta wa kai da na giya bari ma in lalace in shashance ma in manta abin da kai da kake so ka nema wa ɗan uwanka fansa ka haramta wa kanka giya to ina kuma in za ka biya wa Allah muradinsa ina za ka biya wa ubangijinka muradinsa ya dace ka haramta giya saboda abu ne da zai sa ka ka zama soko ka zama shata ka mahaukaci da wani ne ina kuma in kana so ka zama dattijo ka girmama iyalinka ka gama kana da yaya kana da komai kana da surkai amma a ga ka tsubura kana gaida tumaki ina kwanan ku dabbobi saboda ka kawo ji a wata lafiya ana kawo lakanta yayan ana kawo lakanta abubuwa to duk dai wanda ya yi tunanin wa'ina sai ga abin nan ko halal ne da ya dace a bashi duk gaba ki ko halal ne ya dace a bashi to ala'ayi halin halal haramcinsa haramci ne na bautan Allah namu musulmi ba ruwanmu da wanda ba musulmi ba ya je ya san abun sa kaza kaza kuma ko kallon sa ba za mu ba mu mun bar shi dan zatin Allah dan ibada dan kuma za mu ga ladansa a wajen lahira za mu ga ladansa a wajen Allah amma ba wai mun bar shi dan mu tada hankali wanda bai shi kuma Allah bai dora mu haka ba yana ganin shi halal ne a wajen sa ko kaza kaza kaza amma mun ba musulmi amma mun musulmi ne ya ba shi kashi sai gwamnati ta ba shi kashi da musulmi ba kowa ba ba wanda ba shi da hukunci a hannunsa ba in musulmi ne sabbi da ya yarda da musulunci to ya za a yarda da kaza kaza duka kai hukunta wa mutane to haka ana ji a nan dan haka ya dinga sauka a hankula a hankula farko ma sai Allah ya yi wa min samaratin nakili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana daga yayin itatuwa daga yayin dabino daga waye kuna yin giya sakaran abu mai maye arziki mai kyau kuna samun kuɗi da waye da kaza kaza makan ba haramta ba yanzu so ake ma a ce la ilaha illallah ina kuma aje a ce ka sha giya kai rikici ya taso duka sai Allah ya faɗi abin da suke kai A'a yana ce na yadda ko bai yadda ba duk nan ba hukunci na yadda ko bai yadda ba ga a dai halin da ake ciki duk ga baki da to da aka tafi aka tafi aka tafi sai ya- da aka dawo Madina wannan sura Makka ce an yi ittifaqan wannan sura Makka ce hadi yadda ta wadai amma da aka dawo Madina yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so ma samun da zai shirya al'ummarsa musulmi sun so ma ketewa waje ɗaya suna da fawa suna da shaya da ya tsaru na ka'an alhamdu wal maisir kun fi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismu ma akbaru min nafihima suna tambayar ka giya da tata ce ne akwai zunubi babba a ciki amma kuma akwai ɗan amfani ga mutane a ɗan manta bala'i a ɗan ce tana sa lafiya da da komai zai gaba gida amma fa zunubin ta fa yafi wayan suka zo sun zo sun tambayi manzo Allah me ka halatta sun musulunta to me ka halatta mana me ka haramta mana manzo Allah yake na halatta Allah halatta muku zaka Allah halatta ya halatta muku hantamu da buta'u da waye nau'o'in giya ne na garin su nau'o'in giya ne giya ma ai nau'o'i ce duk gaba bom yi waye a uzu zaka da san duk gaba ke ya kurkutu da ake sha da kurkutu ko muna almajirai balaburun mai turbi garin gaba ɗaya na kurkutu ne amma yanzu duk ba ku alhamdulillah sai gaba da warin ina shi ke kai unguwar ma ka tafi cikin ko ka je koyi warin unguwar ma kaɗai ya isa duk ga dawar biyar na ashirin na duka ba gaba gida to haka kala ka sai wani a cikin sai ce haka kawai abu mai daɗi tsimi mai daɗi kunu mai daɗi ya rasu da haka ka haramta mana shi dan ne sai wanda Allah ya ce abin da ya zana haramta muku dan kan wani ya sha ya ta koriya tsinke wani kafa a sha abu rubu a cikin sai ya gyara kafa suna wajen shan giyan wani kawai da ya sha ya zafi kawai ya ta koriya tsinke ba kafa kuma an da shi aka Idan za a ce dalilin da Allah ya hana kenan, kan wani ya sha ya tsinke wani kafa sai ya dafa ya sai ya ja zan ya rufe kafa. da annabin nan ya san gari ga shi nan ya fara ya ce ya rasu da hakan da kan lalle gaskiya ne tun da an yi haka a garin mu daga to abin da ake tsoro kenan ina ma yuri shi ana an yi kira baina kuma al'adawa wal barada'at al khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa an salat fa hal antum muntahu abinda shekan zai hada sa fada a cikin duk inda ake saka ya ga fada duk inda ake saka sai ya ga fada kuma ham na buke shi na yi kaza washe kariyar zikiri kuma ana malutan zikiri ko salati sai dai an buke shi kaza kaza kaza da duka ba da yayin lidan ne kuma hannu yana yi annabi ya kalli da yadda annabi ya kalli da yadda zo ya ce yadda akilatu wa qalbu lahiyatu hannu da mai hankali ta san inda za ta jera ta ci ta san inda za ta jera amma zuciya ba karamiya ga Allah amma hannu da ya kam da hankali duka ba gida to To ala, to tun da nawa suka ce kai abin da sharfinsa ya fi alherinsa yawa rashin da tijere suka fara. Ya daga cikinsu, ya daga cikinsu ɗan'uwansa ya na al'umma ya sunansa. Ja'faru bin Abi Talib ya daga cikin wanda ya haramta wa kansa giya tun kafin ta sauka. Ya ce wallahi abin da zai ƙara min hankali na ke nema ba abin da zai lalata hankali na ba. Akwai da yawa aka ji tarihinsu sun kan giya tare da wasu sun haramta wa kansu duk da baki da to haka dai wayansu kuma suka to shi kenan kuma idan aka zo sallah an sha an bugu kuma wani ya shiga ya sallah ji ya cire lala din na ta cikin kuliya ya yau ka duruna la abudu da abudu to aka je aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam iko Allah aya ta sauka يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون توبة قوموا إليه كون دي قارة زوا دما يشي يشي دي صلى حتى يصل دي يشي شوا كذا دي مكون كي يبقى الله كبعدا إن هو يجي أقوم ما زي فعلوا دي كبا تكاثر دي يشي شوا دي كبا كذا وانا ما مدينة نقفا فهنا أكا حول سو أكا حول سو هاركما وين سكتي تويكي تسيو أنسون أن إذا تصلى إشاه su sha su sha su yi tattattun su kafin asuba da sun wata ko an yi sallah asuba sai su sha kayan su gabugu da sabugu ta safa da ta yamma ga muki ne na wajen gabuki da shi ne akwai shan dare karshe ne gabu akwai shan safe sabu wasu mafi sun yi sallah asuba to kuma kana ga tsakanin azahar da asuba akwai din nisa da sun sha kayan su kafin azahar sun warkar su wai da to wai a ba abin nan mana duk gaba ki da to har kuma ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansaru wal azlamu rijsun min amali shaytan fastanibu da Allah ku zo giya tata gumaka tauran gumakan azanta ne daga shaitan da Allah ku nisance shi ku bashi in dai kuna so ku rambanta ko ku bashi duk gaba su kuma alhamdulillah tun da rana sahabbai da baki ɗaya kowane gidansa akwai cikin yagiya nan mutan madina da kaza kaza kaza aya tana sauka kowa ya je gida aka dinga fito da cikin yagiya ala sai da giya ta dinga yawo a madina kamar an yi ruwa da masallacin masjidu turaikin da saboda tsarin zubar da giya da ta dinga kwarara nan wajen dinga sai da giya ta abu duk da baki da to ka gani to ka ga yanzu hikima amma da daga farko aka ce musu bari wani sai ya yi da ba zai bari ba yanda ta zama mar da ita aka haife shi daga a zuwa ce maka bashan a tara nan da nan daga baki da ko da tijo da tijo na aka zo ka ce a barcin goro lokaci guda ya ce kai abu abin nan da shi aka haife mu duk da baki da to wannan kira amma hankula hankula hankula hankula ya ce to yana daga cikin hikimomi yana daga cikin hikimomi tambayoyi ɓata abu kaza haka kuma sun rayu duniya ta rayu a wannan lokacin akan abubuwa da na ganin jiya na haka sauran abubuwa duk da baki da har Qur'ani a hankula a hankula ya dinga goge abin da yake cikin zuciyoyi na mara kyau yana tabbatar da mai kyau a hankula a hankula a hankula da ma yi a hankula daga Allah ne gaggawa daga shaitan sai dai manzo Allah ya faɗi waɗansu gaggawa ya yi da su yarinya ta isa aure ta samu wani a bare mutum ya rasa a kai shi duk gaba ki da dai abubuwa duk gaba ki da to haka kuma a hankula hankula ya tsada ayyukan yahudawa kuma an kula karatu ya tabbata ayyukan alheri ya tabbata kafin wancan ya sauka an iya wannan kafin wancan ya sauka an iya wannan kafin wancan ya sauka an iya wannan diga baki da haka kuma ya dinga ba da amsoshi abu kaza zai taso qur'ani ya ba da amsoshi abu kaza zai taso qur'ani ya ba da amsoshi abu kaza wannan daga cikin hikimomin tanjimi din nan malamai sun fitar da shi da yawa diga baki da duk abin da ya faɗa kenan hikimomin da gaba da abin da da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kake yin sa kaɗan kaɗan kake yin da har ka iya shi annabi sallallahu yana duk mutum zai yi mai kyautata wannan abu a hankula amma gaggawa gaggawa abin da ya almunkari wa almubaki me ce wanda zai ce sai ya ƙare tafiya a lokaci ɗaya shi bai je garin ba abin ma kuma ya lalace wannan shine kyakkyawan ma abin da zai faru kenan duk gaba ke da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su amsa kenan to الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الذين يحشرون وإن أنت ذا أتاشيسو ذا أتتراسو أنا أتاشي كاما ذا أتاشيسو على وجوههم أكم فسوجوسو يساقون ذا أجاسو أقول أسوا كياما هو على وجوههم أكم فسوجوسو أنت بن عبد الله بن عباس ويا أبو سعد تتبعي الله اللي يساق ما هو أتكتبيا من إيكو ليساق أتكتبيا على النار duk gaba kida Allah mai iko ne Allah kaka nuna mana wannan duk gaba kida wa'ansu kuma ma yawma nahshuru muttaqina ila rahman wafda wa'ansu ma a hayat da filin tashin kiyama Allahumma ja'alna amin daga wa'ansu ma duk su tsallake wannan kitabu ba ba san ma an yi ba kuma gaskiya ne an yi duk gaba kida gaskiya ne an yi to za a tashe su a musa fuskokin su idan jahannama zuwa wutar jahannama ulaika wa'annan da aka yi musu haka sharrun makana sune mafi sharrin bikire ita ce wuta wa adallu sabila sune mafi bacewa wanda suka bacewa hanya akhda'u dariqan min gairi wato sune suka zama mafi kuren hanya daga wani su domin su sun yi kafirci ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ولقد حقيقة والله تعالى آتينا موسى الكتاب من باع أن موسى الكتاب للتابع الكتاب kaga littafin nan dai to ko na ne zaka dai alkitaba shine dai wannan littafin da muka bashi da dai ya zo nan kuma sunan sa taura tar sunan sa injila tar da yare kaza tar da yare kaza amma dai magana Allah nan da yake ran nan guda ɗaya ne to mun ba Allah Musa alkitaba littafi وجعلنا معه muka sanya tare da annabi Musa a kafu dan uwansa Haruna shine annabi Haruna waziran ya zamanto mataimaki mu idan da kuma mataimaki gare shi asallallahu Musa Allah ya aiko annabi Musa fa alaba wazira shi da kansa annabi Musa annabi Musa bawan Allah ne shi har annabta bai ga wani abu ne da zai yi wani ruwa da shi ba bare wani abu kuma kayan kara duka baki har annabi wajen an yi waziran ne Allah annabta nan sa sa dan dan uwana ma ya zama annabi ga kuma dalili ba wajen yana dan uwana ba faɗalaba wazira sai annabi Musa ya nemi mataimaki min ahlihi daga iyalinsa fa ba asallahu haruna wazira sai Allah ya taso masa ya aiko masa haruna shi ma ya zama mataimakin sa fala ya zalu kula fa'ullahi to tun daga nan kalifofin Allah ba su gushe ba ya haka duna suna bukata ila wuzara zuwa mataimaka annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah adani arba'ata Allah ya bani mutum hudu wuzara mataimaka isnaini mutum biyu fil samai a sama wa isnaini mutum biyu fil ardi a ƙasa isnaini fil ardi mutum biyu nan na ƙasa sune abubakar da umar radiyallahu anhu wa isnaini fil samai mutum biyu na sama din nan jibril wa mika'il wannan hadisi daga hadisa ibn kudri haka a karɓo shi wayansu sun raunana wannan hadisi hakimu ne saburiya inganta shi amma dai maganganu ne da yawa a ciki yanzu haka yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana wazirai guda hudu yana da wazirai guda hudu mataimaka wazirai guda hudu malamai sun ce ma'anar wa'annan waziran abokan shawara abokan shawara abokan shawara guda hudu yana da jibril da mika'il yakan shawarce su kaza yakan tabbe su kaza yana da sayyidina abubakar da sayyidina umar wa'annan ma manzo Allah yakan shawara su kamar ranar badar duk mun karɓo gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarce su da wa'annan abokan shawara manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to sai ka dai ji na wannan duk gaba gida sai daga Sa'ad bin Abi Waqqas kuma radiyallahu ta'ala anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala li Ali ya ce da sayyidina Ali anta minni bi manzilati Haruna min Musa kai a waje na matsayin haruna ne da kai kai ne haruna ne musa illa annahu la nabiyya ba'di sai dai ni kuma rikicin ba annabi ba da kai ba annabi ba ne amma dai kai ne haruna na ni ne musa sai dai ba annabi a baya na duka baki da qala abu isa turmudi yace hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce mubarak ko mai sharhin Bukhari duk da baki da yake cewa rawahu Bukhari wa Muslim Bukhari da Muslim sun rawaita da haka tun yace hadisi ingantacce ne shi ma ingantacce ne duk da baki da shi malam Ibiyu ya faɗa anna ittisalahu bihi laysa min jihatin nubuwati manzo Allah da ya kamfara sayyidina Ali dinnan a jikinsa yace shi ne harunansa shi kuma shi ne musa ba ta wajen annabta ba ne annabi mazana ba annabi a bayansa ko abu fa bai iya da ittisal tun da ba annabci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dan farawar da manzon Allah ya yi wa sayyidina Ali tasa ya zama min jihatil khilafah ta wajen khalifanci ta wajen khalifanci da anna hata bin nubuwata domin ita ke bin annabta fil martaba a cikin martaba imma an ya kuna hal hayati imma annan sannan kalifanci nan ya zamanto halin rayuwar manzon Allah ga manzon Allah a zaune ga kalifarsa a jiki kamar yadda ga Musa a zaune ga Haruna duk da baki da au ba da mauti ko bayan mutuwarsa duk da baki da saboda Haruna ya rasu kafin annabi Musa ba duk da baki da wannan malami ba shi a bane ahmadu sunnatu ne wannan malam abin da ya faɗa ke kuma wannan shi ne imanin kowa duk gaba gida amma da Allah ya kawo rasuwa din abubuwa suka faru Allah ya sa aka yi mubaya da sai na bakar ko kuma wannan daga Allah ne abu ya taso haka duk gaba amma dai ba za a ga abin da ya shirya duk gaba kuma ba a ce ba ba su daidai ba amma dai kuma a yi ta tafiya da karatu a shakuɗa a da ba haka ne wallahi hatta sai na ya ce falta abu ne ya faru ba shi abu ne ya faru ba shi ga wani san an da za su na rigima ba su ga aka ga in ba a kauri an yi kaza kaza ba wanda ya kuma kuma dai aka Allah ya shiga amma dai karatu duk gaba ki ya aka kuma ba mu shigar da rikici ba duk gaba ki da to saboda irin wa'annan karatu kaza aka ga karatu kan saboda yanzu idan ka duba san Allah tabaraka wa ta'ala waja'alna ma'ahu akahu haruna wa muka sanya tare shi dan uwansa sai ka duba ga Qur'ani bai tarjuwa duk gaba ki da dan uwansa wazira duk gaba gida to in dai Allah tabaraka wa ta'ala yanda ya acar shi kuma wannan Allah ya zo ya kwafi can wajen ya yi irin sa ana wajen to nan ma zai zama dole a kafu dan uwansa wazira duk duk duk gaba gida wannan duk duk gaba gida to kuma hadisi ikon Allah an karɓo irin sa daga Zaid bin Arqama Tabarani ya fitar da hadisin nan na Zaid bin Arqama da sanadai guda biyu ɗayan su akwai Maimun Abu Abdullahi Basari ibn hibban ya ce ingantacce ne ma'ana hadisin ingantacce sahihi ne kenan tunda ibn hibban ya wasaka shi ne mudina wani su jama'a kuma ta raunana shi amma in ban da mai mulu din nan duk mazajen hadisi ingantattu ne a wannan ruwaya ta zaidu bin arqama da ɗayan ku dama ingantacce ne sai ummu salama ta an karɓo irin wannan magana a wajenta abu ya ala ya fitar da shi da kabarani haidani yake cewa a cikin sanadin adiya ala akwai muhammadu bin salamata bin kuhaili ibn hibbana ya inganta shi amma wa'ansu sun raunana shi to in dai ingantacce ne kamar da ibn hibbana waye kowa ya san waye ibn hibbana duka kuma na hadisi ingantacce ne duka baki daya shauran mazajen sa kwa ubaqiyatu rijali rijalu sahih duk shauran kwa ingantattu ne duka haka kuma أبي هريرة أبو هريرة أنت مالك أبي هريرة ده أبي سعيد الخدري ده أسماء بنت أميس ده عبد الله بن عباس ده خشي بن جنادة ده عبد الله بن سيدنا عمر ده سيدنا علي كم سيعمل هكا ده جابر بن سمرة ده أبي أيوب ده براء بن عازب haka yazo a cikin majma'ul zawaid kuma duk an karɓo wannan duk da ingantattun duk magana kwarai da gaske kaga in wancan wajen manzo Allah ya kwafa ya roki Allah irin haka gashi abu wannan ya dawo ahlus sunna suka ce to ko karatun haka yake dai ga abin da Allah ya shirya bare ma mu yanzu me muka yi mu canza ko an riga an yi an gama duka baki da an riga an yi an gama duka baki da to wai sai tun da Allah ya shirya haka amrul waki ga wanda Allah ya shine kaliman farko sai na abokan sannan sannan sannan sannan aka wasu na to Allah ta fi haka a huta duk gaba ki to shi ya mun kasu ito gaskiya su kuma yanzu dai su kuma suka biyu wayan suka ce ga mai abun amma kuma Allah ya sa wa yana suka kawo zai biya wani suka to kuma a haka dai ba hukunci a to ake a hukunci kuma dai in kun yadda an yi haka to me hukunci duk ga baki da wanda hukunci yana wajen Allah duk ga baki da Allah ya bai musu duk ga baki da yan uwa ne duk ga baki da abinda sai na Ali zai yi Allah ya kare da gare shi su ma sun kamanta abinda kowa duk ga baki ya yi musu shaida duk ga baki da to da Allah ma Abu Haruna wazira ko mun sanya annabi Musa na mun sanya dan uwansa Haruna waziri tare da shi to kaga yanzu manzo Allah a wannan hadisi na na Sa'ad bin Abi Waqqas yana da wazirai guda biyu na sha dan haka malamai suka bambance tsakanin waɗannan da wancan sai ce wancan na kalibanci tunda gashi ya ce ya dauke annabka kawai ya dauke annabka waɗannan kuma na shawara ne duk gaba shi to da abinda Allah ya shirya mun karbi abinda Allah ya shirya ta zuciya wai za arada Allah bi kalimatin khairan in Allah yana neman alheri ga wani khalifa sarki ne ko shugaban ƙasa ko wani mali ko ma waye ne ne shi mai jama'a qayyada lahu wazira sai Allah ya bashi mataimaki salihan mutumin kirki idan ya manta ya tunatar da shi ka manta abu kaza akwai fa abu kaza abu kaza abu kaza da ka manta sai yau wallahi na tuna wallahi na tuna idan kuma bai manta ba yana nan sanar da abu a alamu to na san dai baka man ba za a yi kaza ka ce ba manta ba to to tunda baka manta ba a yi mana eh da ke ai ka kuma ka bari a wani kuma ya shigo kaza kaza to nan kuma ga yana sanan kuma amma ya ce mana wa idza nasiya zakara in ya manta ya tunatar da shi wa in amila khairan in ya aikata wani alheri kuma sa'adahu alaihi zai taimake shi akai to duk wanda Allah ya yi haka Allah ya taimake shi duk gaba kira wa in kana gairu zalika in fa Allah yana so da adalcin sa alamari ya bashi kayyaba Allah lahu wazira su'in sai Allah ya bawa shugaba mataimaki mara kyau ko abokan abokan shawara mara kyau duk gaba kira idza nasiya lam yuzakkiru in ya manta ba zai tunatar da shi ba wa idza arada khairan in yana yin alheri kuma lam yusaidu ba zai taimake shi ba za a yi ba duk gaba gida to kuma anan duk shugaba kuma yanzu wannan shine dai a gaibu shine na Allah to kuma duk shugaba ya dace ya nemi kwararru ya nemi kwararru ya nemi kwararru a kowane fanni ya nemi kwararru ya ajiye su su dinga binciko zaro inda za a kai gaci solution ɗin kowane abu ƙwararrun nan su dinga binciko ba su dinga binciko ya ba su kuɗi ya ba su lafiya ya ba su hutu ai suna yin haka masu kirki suna yin haka wani zai ɗau ƙwararru ya aje sa a hoton mulkin ka gaba ɗaya duka suna fito maka abubuwa da da kaza ka yi abu ya yi kyau amma kuma shaka tafi shi kansa ba ƙwararren ba kuma ba ruwansa da ƙwararru da haka bala'i ya faru sai ka bala'i haka ko kuma ma ya je ya samu wani ma gurɓatacce ma kuma da abi da waye duk ma ya zama to shi ne ma gwamnan duka baki da ko shugaban ƙasan duka ba ko ya ce zai amma shi wancan ya ce ba za a yi ba sai kuma lamar ya lalace duka baki da wannan Allah yana so ya taimaki mutum ko yana so ya halaka shi dukkan to shi kuma wannan shi ma hadisi ne da nasari ya fitar da shi sai da Aisha radiyallahu anha take cewa ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man waliya minkum amalan فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر عنه وأنا شيما سيد مكيش ذكر كذا ولا يزال الو... ولا تزال الوزارة ofishin wazirai ko ko bayis da ake cewa ko ministoci din na majalisar dokoki da ake sa nan ko wanda su suke kowanne abin da yake wakilta kowanne shi san inda yake abin da yake wajen ruwa kowanne kaza kaza ko kuma mataimakin shugaban kasa ko mataimakin gwamnati ko wazirin sarki da so dan bodo radiyallahu anhu da ya shirya sarauta sai ya zamanto duk sarki kuma sai ya ma waziri malami duk waziri za a ga malamai zai iya wasan nan ba malami ba amma dai kuma shine sarki shine mai wuka da nama kaza kaza a za a ga waziri kuma malami za a ga waziri malami to kuma sarakuna za a ga gangariyar malaman malamai kuma ga suna a fada wannan ya iya kaza wannan ya iya kaza wannan ya iya kaza wannan ya iya kaza ba wai wanda saboda duk abin da ya taso sarki ya ce waya da kowanne ba haka gwamnatin ake so haka kowanne ake so haka kowace hadara ma duk gaba ki da to wala tuzalu wazaratu wannan wazirci din nan ba zai gushe ba ba zai gushe ba hatta ya ci al mahadi fa Allah ya taso da mahadin muntazir fa Allah ya taso wa wuzara'u sai Allah ya taso da ashabul kafi suna can suna ta barcin nan ku tashi ku tashi ku ga mahadi ya bayyana su kuma za su za su zama waziransa ai ha gwamnati za ta yi kyau duk ashabul kafi duk jinnin da shi da suka hu duk da Allah ya taso ya taso hawa yana da kai da tafiya ba su kai wannan zamani ba a yi ba ku ba ya kaga kuma zamanin daga ba ikon Allah ikon Allah abin da ga Allah ya nuna wa manyan mu ya nuna mana mu ya kanana ma ya nuna kaza kaza duk wani misali in an yi sai kaga ya tabbata ga Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala abubuwa masu ban mamaki sun faru wanda faɗar su ma tsoron imanin wani kai ya halaka duk gaba ke amma duk wani sai da amfani ya daga cikin alama da aka fata mahajjin muntaziru zamanin mahajji din nan za a dinga taka hadiri ana yawo akan hadiri kaga dai ba za ka ce dai da kafa za a je a taka hadiri a dinga taka hadiri da amma za a dinga yawo akan hadiri alhamdulillah ga zamanin jirgin sama ya zo za a dinga kaza sai kaga an yi wannan abu za a dinga kaza za a ga sama tana ruwa ko ba daga ruwan sama ne daga can Allah ba wannan ruwa na sana'a da ake yi jirgi da dinga zubo in ana gobara tana abin za a ga jirgi yana zuwa yana wajen ruwa duk ga baki da za a ga bishiya tana tsowa amma ko ba daga ƙasa Allah bane da za ka je ta gaban za a ga daki ne amma daki ne aka zuwa ƙasa aka yi komai wannan wannan shuke-shuken zamani da ake za ka ga kaza za ka ga kaza duk an gani a wannan zamani duk gaba gida don haka sau san ɗan bodo ce ina san shi ne mahadin ko ina san shi ne mataimakin mahadin ko ku jama'a ta sai jama'an mahadin duk gaba gida kana so sau ɗan bodo radiyallahu da ya faɗi sufarsa ya faɗi sunansa ya faɗi garin ne faɗi aikin da ya kasa sanin waye duk gaba gida sai dai su bayan Allah suka bar abu a yadda yake mai hankali ya fahimta shi aka tafi kuma shi abin ya yi tafiya kuna so ku ce shi ne in ba mu ce shi ne ba mu ce ba shi ne ba ka annahu huwa haka muka ce ka annahu hu ka annahu hu duk gaba gida to an sai sai su taso to shi ma wannan hadisi ne duk gaba gida ko hadisi ne shi gaba gida ya zo kuma a tafsirai ma tafsiri bil ma'asud duk cewa hadisin kyakkyawa ne duk gaba gida malaman hadisi ne da shi ibn hajar al-asqalani yake cewa dan margawai ya fitar da wannan hadisi daga abdullahi dan abbas cewa mahadibun tazir idan Allah ya taso da shi ashabul kafir ne za su taso daga wajen baccin nan su zama waziransa dama kuma inda za a yi man a sarakuna da waye mutum bakwai din nan da sarakuna da waye kuma za kuma akwai hadisin da kuma za a yi man mubaya a Makka tsakanin rukun da yamani da rukun Hajar al-Aswad da sarakuna da waye haka za su yi man mubaya din nan gaba in kuma Allah wannan ma sai da ya faru wannan ma sai da ya faru akwai sarki ma muna mu yana Abdullahi Bayero in ma ba wancan dai din bane dai ka annabi kuwa ya fafi abin kwabo da kwabo duk gaba ki da wannan wannan kenan za su yi haka to duk wannan hadisi sun faɗe shi a cikin tafsirin suratul kahf ikon Allah akwai hadisi mai ban mamaki da shi a da ahlus sunnah sun rawaito shi kuma duk sun yarda da shi za ga wani hadisin mun yarda da shi su ba su yarda da shi wani hadisin yarda da shi wani amma wani hadisin duk da abun mamaki hadisin amma duk sun rawaito shi gaba ɗaya har ahlus sunnah sun rawaito shi duk gaba ɗaya yadda hadisin yake kyautar wata shimfiɗa aka kawo manzo Allah wata tabarma aka kawo manzo Allah mai kyau ko wani bargo mai kyau sai aka yi sa a lokacin da aka kawo wannan bargo sahabbai sun tambayi manzo Allah wai ina ashabul kafin nan suke kuma kaza kaza to sai mu guji ta ta wana da wana da wana da wana da wana haushin da nan kai ali jagoran jagoran su ke shimfiɗa kai shi inda ashabul kafin ne shimfiɗa ta tashi da su ta kawo su har inda ashabul kafin su Allah ya ɗauke tsoron a cikin zuciyarsu da kowai suka shiga har suka gani suka suka gani suka suna kwance suna bacci din nan duk gaba gida duk gaba gida sai sai na ya ce musu assalamu alaikum ashabul kafin suka ce wa alaikum assalam suka yi suka yi rai suka amsa suka yi rai suka amsa kowanne sahabin ya ce assalamu alaikum ashabul kafin shi kowanne sai suka ce masa ya aka yi suka amsa mana wasu amsa mana ba sai ce a ku tambaye su ta ku tambaye su ga wannan magana ta karfi na kai ya rufe amsa masa shi ko ba ka kai sai ce a ba mu amsawa sai ko mu amsawa annabi ko kuma da annabi ya kafa shi ne ke amsa ko mu amsawa annabi ko mu amsawa da annabi ya kafa duk gaba ki Allahu akbar irin wannan ma ta faru da yawa da kausi cewa ban taɓa tsayawa kan wani kudi na kira shi ba sai ya amsa an ga wannan da yawa ya fara kuma amsa duk gaba da tun daga annabi ku sallallahu alaihi wasallam har zuwa duk gaba gida sai kenan to sai da galib sai da rigima ta tashi ta wannan kalifanci na sayyidina ali da abubuwa da abu galibin wanda aka yi da su da yawa sun rasu amma anas dan malik shi yana nan da rai da shi aka je kuma sai sai na laifi masa ana na haɗa ka da zatin Allah baka ba manzo Allah ya tura abu je kaza ga abin da samu ta su suka faɗa ba ga kaza kaza ba kaza sai ya shi tsoron ba wannan ci ya kaza kaza sai na laifi an yi ko ba a yi shi sai na laifi in ka san an yi ka ɓoye in ka san an yi ka Allah ya jefe ka da kuturta da rawani ba zai iya kaure ta ba ba zai iya rufe ta ba kuma ya kai kana makanta kuma duk wani yadda suka faru wannan hadisi kuma Allah ahlus sunnah sun rawaito su kuma manya duk gaba ki da duk gaba ki da ma'ana wannan karatu ne duk ga baki daya cewa idan mahadi ya zo su za su taso duk zo zama kaga sai zamani ya daɗi duk wannan alheri to ko wanda ba mahadin ba zai dinga gwata kwatantawa mana ko gona ko sarki ko shugaban kasa ya nemi masu wazirai na Allah kwararru waɗanda suka san abu su dinga ba shi amsa mai kyau dinga baki da abin da ake nufi kenan to fatiha da salatu fatiha
Amin.